بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 29 موتى لا جبودي دهوه lissafin bature wanda ya zo bakwai ga watan sha biyu hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana dubu daya da dari hudu da ashirin da hudu ci gaba da karatunmu na ashifa ki sa yi hukukin mustafa yau za mu tashi darasi na hudu al-babul awwal lisana'ihi ta'ala alaihi وإظهاره عظيم قدره لديه wannan babi na farko yana magana akan yabon da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ismalihi azim qadarihi ladayhi da kuma bayyanar da girman darajarsa da martabarsa da matsayinsa da mukaminsa a wajensa اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفتحة لجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويهه قدره اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه وجمعنا ذلك في عشرة فصول malaka ka sani anna fi kitabillahi al-aziz hakika a cikin wannan littafi na Allah ta'ala buwayayyen littafi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid littafi ne tsaftatacce tsarkakakke wanda Allah ya saukar da shi ga manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya kurjanna min al-zulumati ila an-nur بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد للتاتي ليك موسى والأمة عليه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وأن للتاتي ألا يتوكل شيئا شريعة wa'azi ne gargadi ne rahama ne magani ne rai ne ga al'umma alkhairi ne albarka ne kitabun mubarak kitabun aziz nur haske wanda yake haskaka mutane daga cikin duhu وماذا يتعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة أقول آيوي ما تنبن يوم مفتحة وتتكي بياني جل جل من أفتح يفتح مفتح اسم فاعل مفتح اسم مفعول بجميل ذكر المرتبى take bayyana kayance da kyawu na ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa addi mahasinihi da kuma kirga abubuwa na daraja wanda Allah ya bayar da mahasin sune abin da suke sa wa mutum jamal da kamal al jamal wal kamal وتعظيم قدره لكم جرم مرتبة لقيمة وتنميه قدره لكم يدعى الله تبين من نوح لنوه تنويها نوحت به na bayyana shi ko na faɗi kimarsa ko darajarsa ko wani abu i'tamadna minha ala ma zahara ma'anahu ma da yake mun dogara ne da abin da ma'anarsa ta fito fili karara wa ba ta fa'awahu sannan kuma wato hikimarsa ta bayyana fa'awa shine hikima abu malaman usul suna cewa akwai dalilin khitab akwai fahawar khitab akwai lahmul khitab fahawar khitab shine abinda bayani yake nunawa in ka kalli lafazin ka fassara shi da ma'anarsa za ta fito fili shi ake kira fahawar khitab akwai lahmul khitab akwai dalilul khitab waɗannan duk suna ƙarƙashin bahasul illa inda yake magana kan tahqiqul manat da takhrijul manat da tanqihul manat karkashin asabar wa tafsir waɗanda suka karanta usulul fiqh su san da waɗannan ka'idoji a wajen ba'sin illa karkashin bayani akan wato sharuɗan kiyasi kiyasi yana da rukunai guda hudu akwai al-hukmu akwai al-illatu akwai al-farq akwai al-aslu to wajen bincike akan illa din ne ake samun sabar da tafsir da kashin da ake samun tahqiqul manar da tanqihul manar da takhrijul manar على الخطاب فهو الخطاب دليل الخطاب ده لحم الخطاب فكشف فهو الخطاب أي خطاب كما مفهوم المخالفة ده مفهوم الموافقة ده مفهوم المساوي ده مفهوم الأولوي وكاكشف وانا جدا دي أنا كأقول الفقهي لا أقول من فعلا يكاو فعل فأواه معنى تبين جمعنا ذلك في عشرة أصول ma ya ce duka wannan mun tattare shi a fasali ɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وإيجاب المحاسن كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم wannan aya duka malamai na tafsiri kowa ya zo gurin su yayi bayani akan siffofi da Allah ta'ala ya wasafa annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da su kan wannan na duba tafsiri guda hudu wanda suke manya kamar tafsirin Qurtubi al-Jami li ahkam al-Qur'an da kuma tafsirin Fathul Kadir na Imam Shawkani da kuma ainihin wato tafsirin ibn kafir da kuma tafsirin imam sabari duka waɗannan manyan malamai guda hudu karkashin wannan aya sun gani bayani irin wanda alƙadi ya kawo a nan gurin to wannan aya da Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku wata kira'a min anfusikum mafi tsadar ku قراءة جمهور شين من أنفو بضم الفاء قراءة كما وكما رمينا بشين كاو من أنفر أنفر من نفيس نفيس أبو الإسادة أنا شاهد جوهر النفيس wannan dutse ne mai tsada to kowace kira'a dai tana nuna martaba da kima da kuma matsayi na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a wajen Allah ta'ala لقد جاءكم رسول حقيقة من زويا زومكم من أنفسكم دمتكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم duk abin da zai wahalar da ku mai nauyi ne a kansa sallallahu alaihi wasallam ba ya san abin da zai wahalar da ku ba ya san abin da zai sa ku cikin damuwa cikin bala'i cikin tashin hankali cikin imuwa to wannan yana masa nauyi azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum shi ne kwaɗayi ne akan shiryar ku ne kwaɗayi ne akan tsiran ku ne kwaɗayi ne ga kun shiga aljanna ne kwaɗayi ne ga Allah ya yafe muku zulman ku yakan tashi ya kwana yana sallah don aiwa al'umma sadaka kama hadisin da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwana yana karanta wata aya in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wani sahabi ya tambaye shi da safe ya ce ya rasulullahi jiya ka kwana kana karanta wata aya daya da sai daga cikin mu ne ya kwana yana maimaita wannan aya da za mu ji zafi akan abin da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah ce nayi ta kwadayi da roƙo ina kwaɗayin wani abu ne a wajen Allah kuma ina roƙon wani abu kuma ina jiye muku tsoron wani abu sano na roƙi Allah ta'ala a wannan daren abu uku kuma ya sanar man ya amshi biyu daga cikin uku sai na roƙe shi cewa kada ya tallaka makiya akan al'umma ta har su zo su kashe-kashe da su su karar da su Allah ya ba da wannan na biyu na roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kada ya jefa al'umma ta da fari ko da wani annoba ko da kwalara ko da wata musibar da za su kare gaba daya ce duk musulmi wani bala'i ya sami su sun kare sai dai wani bala'i a wani gurin wani gurin kuma ana zaman lafiya amma bala'i wanda zai game kowane musulmi ainihin in ba damuwa da addinin musuluncin ba wanda yake na musiba wannan dai daban yake to shi ne kuma yace na uku na roƙi Allah kada ya kafa ku kungiya kungiya ku ta rigima tsakanin ku kuna kashe kashe kuna kusuntunu to wannan dai Allah ya bani ba shi ke nan babu rarrabuwa shi ke nan kawai ana karkashin tuta guda karkashin littafi guda karkashin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dama al-qibla mu guda qur'anin mu guda annabi mu guda Allah mu guda rarrabuwa ta zo ne saboda shedan ya ce da atiyan nahu min bayna aydihim wa min khalfihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فتنة بابا النبي صلى الله عليه وسلم وانا ديرو كما تيجتو ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد الأمة تابعت كسجدا سبعين دقو duk saba'in da biyu ta za a yi da ku ɗaya ne za ku wuce aljanna sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama kuwa ya aljanna yake ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda suke kan irin abin da nake kai ne da sahabbai yake wannan baya da yake harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim kuma shi rahufur rahimun ne mai tausayi ne mai rahama ne ga mu'minai wannan sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ya ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama irin al-ittifaq fil asma' لا يستلزم الاتفاق في الحقيقة والكيفية الله يسن يا مرزا مسا رحمة يا كما سن يا مسا توسيم الأمة ذاك أيكوش زوا غريب كل ما دعا الله كشيئتني لو كنت متعلم سكباتا ما أكمونا نعرفة يزو يزونا في ملائكة دعا يزو يصفو ملائكة جبريل يتي قال ملائكة لم تتفق قوة الدنيا بسيو شيء كلا دعا me kake so a yi musu a tura musu manyan duwatsu maka su danne su ce a'a roƙo nake Allah ya shirye su eh Allah ya shirye su nake sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya shirye su to kun ga abin da yake cewa Allah ya shirye jama'a ka wanda suka nuna ra masa din na amma yace Allah ya shirye su to wannan wasu lokaci ne wani lokaci kuma idan Allah aka taba to ba yakan yi hakuri ba don haka na da Aisha ta faɗa ta ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama in an taɓa shi yana hakuri amma an taɓa masa Allah ba zai hakura to shi yasa shi ma an taɓa shi Allah baya hakuri da ka taɓa annabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu Allah zai maganin ka to wannan shine abin da yake min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahmatur rahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yake ana rahmatun mu'uda ni rahama ce da aka ba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qala samara kanji malam samara kanji shine abu zaid نصر بن محمد بن احمد ثمر كندي كان فقيها حنفيا مفسرا ومتصوفا توفى توفي رحمه الله wato shi malam sama da kanji babban malami ne wanda yake a mazhabar Abu Hanifa ko malamin tafsiri ne kuma sufi ne na gaskiya dan sufaye sun tafi gida biyu akwai sufin gaskiya shine wanda yake kan abu hudu man iza qala sadaqa wa iza hakama adala wa iza tuliya sabara wa iza uqiya shakara wannan shine sufi wanda duk magana ta gaskiya ce ba sharri ba ƙarya ba tsage ba mugunta ba cuta ba shari'a ba baka wannan shi ne sufi wani za a kama adala wanda zai hukunci a kansa ko a kan abokin gabansa zai yi adalci wala ya jiri manna kun shana'an kaunin على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى wannan shi ne zuci na gaskiya wanda yake da adalci ba za a jiya wani sharri ba ba zai wani kage ba ba zai nuna gaba ko hasada ko keta ko hukunta ga wani ɗan uwansa ba wannan shi ne siffa ta gaskiya wanda ake samun yarda Allah da ita wanda ya wasu da wannan sifar shi ne ainihin mabiyin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama za a wani sahabi daga cikin sahabban annabi ya samu aljanna saboda ya tabbata da siffa ɗaya daga cikin wannan ana cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku ga dan aljanna ya shigo yanzu sai wani sahabi ya shigo ya zauna sahabbai suka zura maki ido ana ta kallon sa ga dan aljanna ga wani da sahabi suke dan aljanna yana duniya gobe ma sai ce za ku ga dan aljanna ya shigo yanzu sai sahabin jiya ya kara shigowa a'a dan aljanna a duniya to me ka kike dan aljanna shi kuma ya ce musu kan aljanna zai shigo sai ga wannan sahabin ya kara shigowa sai wani sahabi ya ce lalle sai na bi shi gida na ga me yake yi ya samu aljanna ya bi shi gida ya ce masa wani abu ya haɗa mu da mahaifina ya yi fushi to shine na zo nan gurin ka in kwana kafin ya huce ya ce na gaya masa haka ne don in samu daman kwana a gidansa kuma don in kwana a gidansa in ga abin da yake yi da daddare ko ni ma in koya da je da yi ma da samu aljanna don su a cikin neman aljanna suke gasa a nan suke rike rike wa fi zalika falyata na fasil mutana suna to shine suke da dare yayi sai na ga yayi sallah raka a biya kwanta a zuciya ta sai na ce a'a to ai ni ma na san fi shi wani abu da dare sai haka ya samu aljanna da yin raka a biya kwanta a za a je da la'asar da magaruba da insha da asuba da fitar jama'i duk tare muke yi inda a nan zai samu ruwa za mu samu sai ce bawan Allah abin da ya kawo ni gidanka zan gaya maka yanzu hakikanin abin da ya kawo ni gidanka da kan tauriya ne maka yanzu zan gaya maka hakikanin abin da ya kawo ni gidanka abin da ya kawo ni gidanka shine ko uku kana shigowa masallaci annabi yana nuna wa sallallahu alaihi wa sallama yana ce maka dan aljanna to wannan abin ne ni ma nake so in samu irin wannan taho kafin karo ko annabi cewa ta habbai ga dan aljanna zai karo to me kake yi sai ce wannan abin da ka gani shi nake yi ta wannan ai ma muna yin ce da haka ba ya abin ne ita to abin da da nake zato shine ni kullum zan fita daga gida ban taɓa kwana da jin haushin wani musulmi a zuciyata a wata ruwayan ma yace in zan fita daga gida sai ce na yi sadaka da mutunci na duk wanda ya dake ni ko ya bige ni ko ya cuce ni ko ya zalunce ni kafin ya zalunce ni na yafe masa da aka misali da za ka kawo ka bige shi kafin ka bashi hakuri zai ce ai tun daga gida na yafe ma misali yana cikin mota kai maka ka fasa madanja kafin ka hudu zai ce ai tun daga gida na yafe ma shi bai taɓa kwana da hasada ko mugunta ko keta ko mugun nufi a zuciyarsa akan wannan wansa musulmi ba to kowa yana da irin wannan sifa an ce wannan malamin ya rasu a shekara ta ɗari uku da saba'in da uku bayan hijira shekara ɗari tara da tamanin da uku miladiya wata abubuwan yace shashin malamai sun karanta min amfatihim bi fathil ta'i min amfatihim mafi tsadar wa qira'atul jamhur bi dhammi su ko jamhur sun karanta da dhamma min amfusihim amfatihim da amfusihim قال الفقيه القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى أعلم الله تعالى المؤمنين wannan baya Allah yana sanarwa mu'minai ne awul arab ko yana sanarwa dukkan larabawa aw ahla makka ko kuma yana magana da mutanen makka aw jami'an nas ko kuma yana magana da dukkan mutane magana nawa kenan ko ko ko dai Allah yana sanar da mu'minai ko yana sanar da larabawa ko kuma iya mutanen makka ko kuma yana magana ne ga dukkan mutane gaba daya ɗaya daga cikin tafsirin da aka min afkusiku daga cikin ku ma'ana daga cikin mutane kuma daga cikin larabawa kuma daga cikin gidan annabi Isma'ila kaga kowanne ya shiga kenan in an ce daga cikin gidan annabi Isma'ila kaga mutanen Makka kenan in an ce daga cikin larabawa kaga duk larabawa kenan ana nufin daga cikin mutane kaga kowa kenan ya shigo ciki da kowa ake magana kenan ala ikhtilafil mufassirina bisa sabanin malaman tafsiri man yuwajahu bi hadha al wa Allah yake magana yace laqad ja'akum kum din kan wa yake komawa laqad ja'akum haqiqa rasulun manzo ja'akum ya zo da zuwa Allah yake magana yasa ramul qasmi da qad harfu tahqiqin ja'a fi'l madi ka مقول به مبني على الظن في محل نفسه والميم علامة الجمع رسول فاعل مفعول بالضمة الظاهرة على آخره من أنفسكم دكتكم من حرف جر أنفسي مجرور وهو مضاف كاف مضاف إليه مبني على الضم مع الجر وهي علامة الجر da suwa ake magana ita ce aya ta karshe a cikin suratul tauba aya ta ɗari da ashirin da takwas to ma da yace da wa ake magana annahu ba'atha fihim rasulan cewa an aiko musu da jakada min anfusihim daga cikinsu ya arikunahu suna saninsa wa ya tahaqqaquna makanahu kuma sun tabbatar da matsayinsa a tsakaninsu wa ya'lamuna sidqahu wa amanatahu sun san gaskiyarsa da amanarsa shi yana dan yaro suka san wannan shi yasa da aka yi masa wahayin farko cewa ya tara mutane wa anzur ashirataka al-aqrabin واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace in na baku labari cewa akwai rundunar yaki a bayan gari za ta kawo muku hari za ku tafka tani suka ce abu taba tuhumar ka da karyawa kaga kenan sun san gaskiyar sa tun kafin ya ce shi annabi sallallahu alaihi wa sallam fala yattahimu lahu bil kadhib ba sa tuhumar sa da karya Allah yake fa innahum la yukzibunaka wa fi qira'ati la yukzibunaka waye ne ya kazibunaka wani ne mai karanta fa innahum la yukzibunaka yakzibunaka ba sa jingina ka zuwa ga ƙarya shi za ka ce wannan qira'a ta fi yau fa innahum la yakzibunaka لا يكذبونك باسا كيتاك لا يكذبونك باسا جنجنا تزوى لكيا لا يكذبونك باسا كيتاك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون باسا كيتاك باسا جنجنا تزوى لكيا باسا karyata ka la yukadzibunaka ba ta karyata ka wa la yukdzibunaka yukdzibunaka ba ta jingina ka zuwa da karya ba su ma san ka da karya ba ko da wasa kaga kira an wasu anan ta fi karfi wa amanatahu da amanarsa fala yattalimunahu bil kadhib wa tarki an-nasihati lahu ba a tuhumar sa da yin kariya ko barin yi musu nasiha li kaunihi minhum saboda ɗaya ne daga cikin su wa annahu lam takun fil arab qabilatun illa walaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama waladatun babu wata kabila daga cikin larabawa face tana da alaka ta haihuwa tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama au qarabatun ko kuma alaka ta ɗan uwantaka وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى قل أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى kace ba na tambayan kula da akan wannan sako da na zo muku da shi face kauna a cikin makusanta ma'ana ku nuna kauna ga ni ku nuna kauna ga ƴaƴana ku nuna kauna ga jikokina ku nuna kauna ga abokaina duk wanda yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna masa kauna kauna ta gaskiya kauna ta gaskiya wacce take akan cikin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qawlihi min ashrakihim kuma kasancewar su mafi daraja a cikin su wa arba'ihim mafi daukaka a cikin su wa afdalihim kuma mafi daraja ala qira'atil fathi in an ɗauki qira'atil fathi kuma yana nufin mafi daukaka ko mafi ɗaya daga cikin su هذه نهاية المدح وأن الكيوة مكان وجنه ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة فنن ألا يقال جيرو سبوكم يبوغ أن نبلتا وأثنى عليه بحم- بمحامد كثيرة يبيش ده درجوجي أبوبون ده تكي باو سن كيما ده يبو كما نولا باو سن لمبا جيرما وزا كارا مسا بروموشن أجيز ينا ده كذا ينا ده كذا رنجا لسا ya taɓa yin aiki a kaza yake amana to irin wannan su ne mahali abinda in an an faɗa za ka ji daɗi kuma jama'a sun ji daɗin abinda aka faɗi ka gaskiya ne a kai to Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a wannan min irfihi ala hidayatihim irin faɗayin da yake da shi wajen ya ga jama'a sun shiryu wa rushdihim ya ga kuma sun kama tafarkin shiriya wa islamihim da kuma faɗayin da yake ya ga sun musulunta wa shiddati ma yuqnituhum da kuma tsananin abin da ke wahalar da su yana masa baki a zuciyarsa wa ya tuku bihin baya son kuma abin da zai cuce su fi duniya wa ukurahu a duniyar su da lafiyar wa izzatihi alayhi wannan abin yana yin nauyi akan annabi sallallahu alaihi wasallama a ce ga wani bala'i ya afka al'ummarsa wa ra'fatihi da kuma nuna wato jin kansa wa rahmatihi da rahmarsa bil mu'minin ga wanda suka yi imani wato da shi قال بعضهم شاش ما لمسك أعطاه الله أعطاه الإثمين من أسمائه رؤوف رحيم Allah ya wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan sunaye masu daraja rahufur rahim Allah ya je kai ce kai rahufur rahim ne arrahimuna yarhamuhum arrahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama man la yarham la yurham shi yasa addinin manzo Allah gaba ɗayan sa amana kuma Allah ya aiko shi ne li tahqiqi masalih ad-dunya wal akhirah dan tabbatar da maslahar duniya da maslahar lahira ya za mu zauna a duniya lafiya ta kaka za mu samu kyakkyawa kuma a lahira wannan shine abin da musulunci ya zo da shi shine malam malam sa'adi yake cewa addinu mabniyun ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر له تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ma'ana addinin musulunci addini ne mai sauki wanda yake ɗauke da rahama duk sanda maslaha bi ta haɗu sai ta fi ɗaya girma to sai kai wata tafi girma duk sanda barna bi ta haɗu a gaban ka ba za ka iya kauce musu gaba ɗaya ba sai kai wata tafi san su kun ga wannan rahama ce jin shi ne yake wa muslimu fil ayatil ukhra akwai irin wannan a wata aya din qawluhu ta'ala لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين التي لقد من الله ومن ولا من وتق ولا عدل ومن ولا من كل أقوى من نشوتان الهيري akwai mannu na goyi la tubtilu la tubtilu sadaqatikum bil manni wa la laqad manna Allah yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal Allah yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin kun ga al mannu yana zuwa da ma'anan goyi maka abu maka goyi idza judu lam yuzna khalatan min al adha فالحمد مكتوبا والمال باقيا wani yake in kai mutum alheri kai masa gori to kai ne a fara ne abinda ka bashi bai dawo ba ko baka samu lada a wajen Allah shi ne Allah ya ce laqad manna Allah hakika Allah ya yi baiwa a alal mu'minina akan mu'minai in yayin da ba aka fihim ya aiko musu fihim a cikin su rasulan manzo min anfusihim daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kuma yana sanar da su littafin Allah da hikima hikima anan shine sunna saboda ta Allah ce wa kunna ma yutla fi buyuti kunna min ayati Allah wal hikma kaga ce yutla min ayati Allah wal hikma fi buyuti kunna a dakin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana karantar da abu biyu ayati Allah shine Qur'ani wal hikma shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke fassara Qur'ani ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا شيء طبعا الله يبارك فهمت حديثي ده فهمت قرآني أو باش أجيني اليوم to shine a nan Allah ya wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam da siffa ya tulu yana karantar da su tilawar Qur'ani dama Allah ya saukar da Qur'ani dan abu hudu lil imani bihi wal qira'a wat tadabbur wal amal Allah ya saukar da Qur'ani dan ai imani da shi gaba ɗayansa na biyu dan a karanta shi shi yasa aka zuba kira'o'i da yawa kira'an wa kira'an ab kira'an kalu kira'an kitai kira'an wace ce mizikun bul duka sanan ma da iri iri akwai annashu fi qira'atil ash littafi ne wanda ya magana wace akan wato kira'o'i tabbatattu guda goma mutawatirai guda bakwai da kuma waɗanda suke mashhurai ingantattu guda hudu shi yasa ainihin jazari yake cewa duk abin da ya tabbata qur'ani ne ya yi muwafaƙa da rasmi na usmani kuma isnadinsa ya inganta to ya juzu kira'a ne za a yi karatu da shi za ka kira'a ba ta da iyaka kawai wanda suka fata a yi karatu da shi ke wannan yana nuna mana shi ne ya yana karantar da su ko kawai sai su karanta ya ji akwai waɗanda a nan sulayen sulama da kansa ya koya musu tajawidi kuma yake a karɓi ƙwarani a hannunsu suna nan su hudu a cikin hadisin bukari ya kawo ko a cikin sahabbai salim maula ali uzaifa akwai abdullahi bin mas'ud akwai ubay bin ka'ab ko akwai mu'adh bin jabal ne a wannan akwai dai mu'adh bin jabal a wata riwaya akwai kuma ainihin zaid bin sabit to duk waɗannan wato suna cikin waɗanda suka kware cikin karatun alqur'ani irin sa abdullahi bin mas'ud wanda manzo Allah ya ce wanda yake so ya karanta qur'ani dan yansa da dumudumin sa to ya karatu da kira'a Abdullahi bin Mas'ud an lura ka iya gaya karawa tunda masu waye sunan su ne shiga cikin abu hamsu ai mutum ne wani ma malami ne waɗannan manyan malamai su suka yi wayo abin daga sahabbai sai sunan sahabban ya bace daga kira'a sai sunan sa ake yi wani malam wani malami ne almajirin nasu madani haka haka dukkan su malamai ne almajiran sahabbai wasu kuma almajiran tabi'ai da sahabbai ko wanda yana da isnadin sa wanda ya ruwaito qira'a daga sahabu da ruwaito to ya zuwa alaihim wani taqiyin kuma yana tsarkake su tsarkake wanda yake shine yana koya masa hali mai kyau yana raba su da hali mummuna in kuma sun aikata laifi yana tsayar da hukunci akan wanda shi ma tsarkake su ne da tsarkake su ويعلمهم الكتاب والحكمة ينا سند سوء القرآن ينا سند سوء الحديث وإن كانوا من قوم إن أنا ما شرطية مخففة من السكينة لنوي كأخي ترتيب تأكيد سننتا وإنه لأسننتا في ساعة لام الفرق بين النقي والإقبال جئت كذا إن إن كذا لام أتمنى مخففة من السكينة وإن كانوا من قبل حقيقة كسنتي كافن زورتا لفي ضلال مبين سنة تبقى بينني الآية ما ليس أكارن تابوا كرشان آية فكنا هكما yanzu wanda zai karanta a shifa kenan yana da Qur'ani saboda malam zai kawo zuwa ce al'ayata ki nuna tafi karshen aya in ba ka da Qur'ani ba ka iya karantar da shi ba ya yi saboda barbaran ko kuma a tsallake ayoyi saboda zai kawo farko ya ce al'ayata dole ko ya ɗauko Qur'ani a ajiye a hudo gurin ko kuma a tsallake tun da ya ce al'ayata ka dina a ƙarshe wani kuma ba zai ce salatu aya addini ha aya wani kuma ce aya ce ni addini zuwa aya biyu gaba to in baka san inda aka fara ba ba za ka san inda aka tashi wa fi ayatul ukhra huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma وإن كانوا من قوم لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فشينا نيك هو الذي بعث كل وين يجي أرسل وين يجي بعث وين يجي راو أي كوش منه من الله على المؤمنين بعث جاءكم سيجي جاءكم من زي هذا نم بعث ألا يعرفوا أرسل da ba'afa kusan suna da alaƙa ko wallazi ba'afa shi Allah da yake yusabbihu lillahi wa fis samawati wa fil ardi al-malik al-qudus al-aziz al-hakim to huwa allazi ba'afa shi ne Allah wanda ya aiko ya turo dan sako fil ummiyina a cikin waɗanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ba al-ummi a harshen larabci duk wanda aka dangana wa shi in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba ya rasa kai ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam an ce masa ummi to sai kafara uku ake masa na dai al ummi al mansub ila um wanda aka dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa ma'ana dan halal kenan akwai al ummi wanda yake kan fitrar ta asali bai canza ba ma'ana yana kan fitrar islam bai taɓa yin shirka ba ana kiransa al ummi na uku al'ummi al-mansubu ila ummul qura tunda ana kira maka ummu ummul qura to a kaida ta nisba an za ana yin ta ne akan muba ba akan muba gilai za a yi nisba akan muba ko akan muba gilai to sai aka ce ummul qura to al-mansubu ila um ummul qura yake maka ma'ana haifaffan garin maka shine ummi ko al'ummi wanda yake dan mahaifiyarsa na asali dan babansa ko al'ummi wanda yake kan fitirar da aka haife shi tun da mahaifiyarsa ta haife shi bai san ba ko al'ummi wanda bai koyi karatu da rubutu daga kowa ba duk waɗannan mutum aka dangana a kan sallallahu alaihi wasallam su ne ne jiya ko saboda ba wanda ya koya masa rubutu da karatu ba taba ganin da ya ce gaba wani ana cewa alaikum za ku ta umma allamahu shadidul quwa kuma ya gagari masu karatun da rubutun da ba وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون wancan ayatul juma'a sura ta biyu wannan kuma suratul baqara aya ta 151 kamar yadda na aika manzo daga cikin ku yana karanta da ku ayoyi yana karanta da ku littafi yana sanar da ku abin da ba ku sani ba wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana sanar da ku abin da kwata kwata ku sani duk abin da muke karantawa ai ko mana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin zan gaba ba abin da aka sani ana cikin duhun jahilci da duhun kafirci da duhun shirka da duhun bid'a da duhun kai روي عن علي بن ابي طالب عن وجهه علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب شيء امير المؤمنين وهو احد الخلفاء احد الخلفاء الراشدين سيد الخلفاء الراشدون بن ابي طالب الهاشمي انا مسأل الدنيا ابا الحسن yana cikin kadin al'umma shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da al'umma ta ba wanda yana kalci sanin hukunce hukunce kamar sai dina ne sadauki ne sannan kuma ya da kalci sanin hukunce hukunce duk inda hukunci ya kai gari cewa an ya aje shi a gaban sai dina ne to zai warware shi haka annabi ya lissafo ya ba kowa darajarsa yace arhamu ummati bi ummati abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umar وأصدقهم حياء عثمان وأبرزهم زيد بن ثابت وأقضاهم علي بن أبي طالب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو قبيلة بن هذا هو مطعم سيابه يجي وندي kowa a tausayi a cikin al'umma ta ba ta ma abubakar shi ya ɗauki lamba farko a nan sannan wanda ya fi kowa tsananin kishin addini a cikin al'umma ta shi ne umar ba wa yawa ce kai jama'a kowa ya ke munafuncin sa ni ba annabi bane ba ya kuma yi duk wanda ya taka addini sai na taka shi kada ya je ce zuciyarsa daban abin da ya ke ta daban ba ruwan da zuciyarsa tsakanin ka da Allah ya shi yasa manzo Allah ya ce Allah yana gudanar da gaskiya akan harshen Umar Allah ya saka gaskiya akan harshen Umar da zuciyar Umar sannan kuma ya faɗa a wani hadisi ya ce ba ka bin hanya shaitan ya bi hanya kai mafarki aka aka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam gidan Umar a aljanna da safe sai yake masa bayani cewa na ga gidanka je a aljanna na ga yan mata a saka gidanka suna leke sai na sun tura kai na kan kallon wata mata a aljanna na san ka sai fajar ruwa ya wa ya kuma ai ba ta kai a cikin wannan hadisi kuma ya faɗa a hadisin Bukhari yace na yi mafarki wato wato ana jan ruwa na yi mafarki na ga wani da riga iya wani da riga iya noro wani riga da iya ciki kai ba da haka ya ce da mai mafarkara yake da kishin addini shi kishin addini kuma ya yi da shi haka to kun ga yasa yace ashaddu fi dinillah wa aqdamu min hayat mafi gaskiya kunya kuma al hayatu min al iman shine sayyidina usman shi kuma wajen kunya shi ya dauke lamba wa aka rabu da mafi sanin kuma wata matsala da bangado a ce wani ya mutu ya ruwa da ya baka ya haɗa kaza ya kaza ya za a raba nan da zai da zai sabi zai raba maka ita shine kuma sakatare general na majalisa a nan kula da salama wanda aka tura shi ya karatun boko a kwana goma sha takwas da yau digiri da rawa saboda yahudu suna rubuta wa annabi wasiƙa da yaren gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi ka je ka yi karatun boko don ka zo ka dinga ka samu wasu ka tana rubuta musu in kuma sun zo ka dinga tattauna a su ya samun ta shi ne ka je a kwana sha takwas ya iya rubuce ya iya karatu ya iya yaren ya dawo ya na gama sannan ya ce wanda ya fi su sanin wato matsalar kabiya na warware matsalolin rikicin wato abin nan sanin kunce kunce shi ne sai na ali domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi alƙali a Yaman sai ya rasu da gani yaro ka nada ni alƙali zan je tare da kunce kunce iri iri ka ji tsoro sai da kike ji na ce Allah ya hukunci wallahi tun da kana ban taɓa yin hukunci ne shakka akan in je na yi ta haji na ce ka ba to zuciya ta ba ta kan to yace wanda kuma kowa sanin matsalar rabon gado wanda ya kowa sanin mas'ala halal da haram shine mu'az bin jabal in dai mas'ala ce ta wannan abun halal ne ko haram ne in ka aje ta gaban mu'az an zama zai zai zai kwakwalo maka ita zai maka bayani tana bangaren halal ko tana bangaren halal haram zai maka bayani yace kuma amintacce a cikin al'umma ta amintacce shine abu ubaidatu bin jabal shi yasa lokacin ya rasu sai da kuma yake cewa da yana nan shi zan ba wa kalifanci in na je lahira an aka tambaya wa kafa sai ce amintaccen al'umma annabi na wani ranar da annabi zai bashi wannan lambar sai da kowa ya sa ya ce wasu ne suka ce sun musulunta amma suna bukata annabi ya hana su da wani amintacce daga cikin cikin mutanen sai ce to zan ba ku amintaccen al'umma ta gaba ɗaya to kowa bai san da wa ita ba ranar kwana sai ana sallah Umar yake ban taɓa fatan in zama shugaba a wani abu sai a ranar. Yace da na zo ma ni ɗage na dinga yi ko Allah ya gano ni ko ya ta kuma taho. Wala ɗage na dinga yi saboda wannan abun ba ƙaramin matsayi ba ne a ce maka amintaccen al'umma. Yace kawai shi shi da ma san shi ake yi ba yana san shi harkokinsa sai yace amintaccen al'umma ta shine abu kuma da tsirin jara shi ne yake a sai da na ake nan an haife shi kafin aiko a nan sallallahu alaihi wasallam da shekara goma yana cikin wanda suka musulunta a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam farkon musulunci khadija da zaid bin haritha da ali bin abi talib su ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwa da ya fito da kuma wanda ya fara karɓar sako a hannunsa shine Abubakar Siddiq shi ba wani ruku ba ne man hujja ba ne man aya sai an aga mun kaza ko an fasa mun kaza ko an mun ruwa a kaza san bai yin wannan ba ana ce masa ne a shi annabi ne sai yayi ya yi shahada a cikin wata ramadan shekara ta arba'in bayan hijira yana ɗan shekara sittin da biyu ali bin abi talib ta gama ta tana cikin usbul gaba da al-ifaba da tarihu badadan da tarihu kulama da tafkiratul kuffar da khulasatu ta'dibul kamal da shazaratul zahab da tabaqat ibn sa'ad da tabaqat shirazi da tabaqat qurra ibn jawzi da tabaqat qurra zahabi da ibar da muruj zahab da nujum zakir an nujum zakir wannan da an yi ka gama sai da la'ani me neman annan tawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daraja wa kihira a wajen surukuta in kai suruki da annabi dama turki biyu ne ya auri yarsa ka auri yarsa wanda ya auri yarsa turkin ka ne wanda ta aure masa da yarsa ma turkin ka ne za ka turki kala biyu ne wanda kai aure a gurin sa da wanda ya aure a gurin sa to waɗanda suke aure a wajen annabi mun sana da mutum mutum huɗu ne mutum uku ne mutum huɗu ne suke aure a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko uku ne uku abda as bin rabi wanda ya aure zainab Usman bin Affan wanda ya aure Zayyad da Ummu Kulthum Ali bin Abi Talib wanda ya auri Fatima wanda su ne sulkan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba dama ya yansa mata guda hudu ne kuma shi ya aurar da su kuma ga sulkan nasa sannan ya aura daga Sayyidina Umar ya aura daga Sayyidina Abubakar to shi ne yake a wahasaban da kuma wajen wato matsayi wato na daraja al shine wato kima da martaba ليس من آباء ملة آدم اتفاهم كلها كلها نكاح yace gaba ɗaya a cikin dangi na ko a cikin iyaye na ko a cikin waɗanda aka aiko gare su gabaki ɗaya babu wanda yake ainihin wato ba ba su na kwata kwata duk halin duk aure aka yi yace gabaki ɗaya na kaba ta tun daga kan annabi adam har ya zuwa kan mahaifiya ta duk aure duk aure ne gabaki ɗaya a jere wannan hadisi yana nan wato a cikin sahihul jami'ul sahih shine mai lamba ta dubu uku da ɗari biyu da ashirin da biyar shi albani da shek imamu suyuti duk sun inganta wannan wato hadisi kala ibnul kalbi mana ibnul kalbi ya ce كتب النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة أم فما وجدت فيهن قطاعا ولا شيء مما كان عليه الجاهلية yace na rubuta mahaifiya sai ɗaya bayan ɗaya haka rijiya malamin sai ce nan mubaraka yi irga mahaifiya ɗaya bayan ɗaya haka rijiya yawa ta mahaifi ba ne suka ce malam tarbi ana mubaraka yi mubaraka ta kawa matuƙa amma a ce an kirga ko zuwa zuwa da suka ce awa a samu ta hanyar da rijiya ba yake wata wajen da fi hinna tufahan ban samu wanda take ainihin wato aika aikata aikin ba ba wala sai a min mata na alaihi jahiliya da irin abin da suke kai na jahilci wato a zamanin jahiliya وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين تقوم جد يا وقت ما في السجدة قال من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا أن تقول خير سنة النبي إبراهيم aka fi tahowa a ƙarƙashin annabi Isma'il har zuwa kanka wato aka fito da kai annabi sallallahu alaihi wa sallama duniyar annabawa ne shi sallallahu alaihi wa sallam wannan ɗaya daga cikin fassara da aka yi wa wata kallu baka tusajidi ne amma kan kuma cikin tafsir jalalai ya fassara wata kallu baka tusajidi da jujuya a cikin masu jada ma'ana da rukuku ka da sauwa ka da rukuku da sujjada ka Allah yana kallon ka kai kuma kana kallon da bayan ka ma'ana Allah yana kallon annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallah shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa masa wani mu'jiza yana kallon wanda suke baya ka ba tare da ya juya ba sai dai da hujja ka kai haka ka faɗa ka kai yara ba tare da ya juya baya ba yana cewa kai haka kai cikin ka ya dan mutu kai dan yara kai kuma wanda da dan dan yara kan Allah ya kanya masa wannan mu'jiza ya dauko masa gaba ki dawo masa da shi baya yana kallon abin da yake faruwa sallallahu alaihi wa sallam wannan kuka ita ma wata mu'jiza ce da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam قال جعفر بن محمد جعفر بن محمد جعفر الصالح سم محمد باكر محمد باكر قام علي بين العابدين ali zain al-abidin dan husayn husayn dan ali ali dan abu talib abu talib dan abdul muttalib abdul muttalib dan hasim kaga kenan ahlul bait ne kenan muhammad ja'far muhammad ja'far al-baqir ana kiransa ja'far al-baqir dan muhammad al-baqir malamin imam malik ya bayani sabta da yarwaito a cikin muwatta shi'a suna dangana kansu zuwa gare shi amma wasu yawan abin da suke faɗa a kansa ƙarya suke ma don ahlus sunna ne a madina irahu kuma dukkan malamai na madina waɗanda suka yi tarjaman sa duk sun kawo shi cikin malamai ahlus sunna an haife shi a shekara ta tamanin bayan hijira yana cikin manyan gidan ahlus baiti ya rasu a shekara ta ɗari da tamanin da hudu an binne shi a baki'a tarihin sa yana cikin tafkira da al-bidaya wa nihaya da kuma shayyatul awliya duk akwai tarihin sa shi sai mutum ya koma da neman karin bayani idan ya wani haya juz'i na goma shafi na ɗari da biyar da kuma ilaytul awliya juz'i na uku shafi na ɗari da casa'in da biyu da kuma a tafkira wato shafi na ɗari da sittin da shida duk za a samu tarihin shi da akwai sadiq akwai hadisan sa da yawa a cikin muwaffaqi malikin waɗanda imam malik ya rawaito daga gare shi kafin sai imam malik ba zai rawaito hadisin mutum baya cikin ahlus sunna ba to yana cewa shi da akwai sani alima Allah ta'ala ajza khalqihi an ta'atihi Allah ya ya san gajiyawar halittarsa daga yi masa biyayya fa arrafahum zalika likay ya'lamu dhansa annahu la yaduna taqwa min khidmatihi ba za su samu tatacciyar yi wa Allah hidima ba fa aqama bainahum wa bainahum makhluqan min jinsihim fi sura sai Allah ya tsayar da wani halitta tsakaninsa da tsakanin ya zama shi ne wasa ma'ana ta hanyarsa za a karɓi shari'ar Allah shi zai ji ne Allah yake so a yi ya gaya mana ne shi zai ji ne Allah yake baya ko ya gaya mana mu bane ma'ana manzannin Allah su ne wato suke zama jakadu tsakanin mu da Allah Allah bai zai magana da mu da shi ba sai dai ya gaya mana su gaya mana an gane ko to wannan su ne wa za su ji magana Allah kuma za su ji magana za su ji me Allah yake so za su ji abin da Allah yake so za su ji me Allah baya so za su ji abin da ba Allah baya so da ga manzanni su ne suke zama wasuɗa wajen isar da sakon abin da Allah yake so da abin da baya so da ga shi sa wanda ke kuma manzanni wanda ba Allah ba shi ne yake sai Allah ya ce da wannan min jinsihim cikin jinsu su fi sura albatahu min ni'matihi arhaqa wa rahma ya kimsa masa kuma tausayi da jin kai wa akhrajahu ila al-khalqi fatiran sadiqan ya aiko shi da tada mai gaskiya wa ja'ala ta'atahu ta'atahu wa muwafaqatahu muwafaqatahu ya sanya binsa binsa muwafaqa da abin da ya kawo muwafaqa da abin da Allah ya ce قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله الله يقول من يقوم يا الله kamar da yake inna allazina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah wanda in maka mubaya a to yau Allah mubaya kamar wanda ya maka ya ya maka biyayya yau Allah biyayya wanda ya saba maka ya saba Allah wanda ya kayyata ta ya kayyata Allah wanda ya girmama ta ya girmama Allah saboda aikin Allah ne ya kawo in ka bi wannan aikin Allah ka girmama wancan ka girmama Allah da Allah ya koshi shi ne yake man yuti rasula faqad ata Allah suratul nisa aya ta 80 wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba kai ko ka sai dan ka zama jin kai lil alamin ga alamin alamin an fassara shi da ma'ana daban-daban za mu zo kansa wasu ce mutane da aljanu wasu ce kowa ma da kowa duk alamin tana nan akan babunta suratul anbiya aya ta 107 قال أبو بكر محمد بن صالح زين الله محمدا بزينة الرحمة ألا يا قوة من ظنك دكوا من جنكي فكان قوله رحمة كتن شوك رحمة وجميع شمائله حتى ذكا الإنسان وجنك الأجنك لما ينسى وتفاته رحمة على الخلق فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه وانت رحمة أنه تسعيه ma'ana ya ba annabi ya girmama annabi ya yi aiki da safan annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine zai tsira daga dukkan abinci duniya da lafiya wal wasil fihi ma ila kulli ma'budin wanda ya bi manzon Allah rahamun manzon Allah ta same shi shine wanda zai samu abin da yake nema a duniya da lafiya ala tara anna Allah ta'ala yaqulu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fa kanat hayatuhu rahmah ومماته رحمة كما قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير له ومماتي خير له wannan hadisi na hayati khairu lakum wa mati khairu lakum malamai wasu za a fashi min jihadin sanadi ko kuma sun inganta shi min jihadin ma'ana wanda suka inganta shi min jihadin ma'ana akwai al-hakim akwai imam suyuti akwai malamai don guda takwas wanda duk sun inganta wannan hadisi min jihadin ma'ana min jihadin sanadi kuwa wasu malaman sun za a fashi kamar su hudu daga cikin da akwai shan albani a cikin littafin sana arba'isa hadisi na ɗari tara da saba'in da biyar isnadinsa ya ba a bashi amma ma'anarsa ingantacciya ce da akwai hadisin da ma'anarsa take zama sahihiya amma isnadin sa da'ifi la yajibu min sihhatil isnadi sihhatil matan wa la yastazimu min sihhatil matan sihhatil isnad wannan wata ka'ida ce a cikin wato masu karatun hadisi saboda sun santa كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله رحمتهم إذا أراد الله رحمتهم بأمة كرب نبيها قبلها فجعله لها فرقا وطلبا kun ga wannan shi kuma ingantacce ne imam muslim da rawaito shi shi yasa muka ce ma'anan na bayan ta inganta saboda wannan hadisin ne biyu yace idza ata arada Allah rahmatan idan Allah yana nufin jin kai bi ummatin da wata al'umma kamar da nabiyya ma qabla sai Allah ya karɓi annabin ta kafin al'ummar ta kare fa ja'alahu sai Allah ya sanya wannan annabin da al'umman sa farqan wa talaban zai zama marigaye kuma ya zama ajiya a gare su ya yi gaba kun ga da yana nan aka saba masa yanzu aka yi watsi da shari'ar sa da yanzu ana hatar da mutane samar duk da yayi gaba wasu su kai kalala ta gobe ka gyara jibi kai sabo za ka ta tuba da haka da haka dai har kiyama ta zo kuma ga ceton da zai yi wanda za a ceci masu sabo da yawa to kun ga wannan rahama ne wato wannan hadisi imamu sun da ruwan sunna cikin sahihinsa قال سمر الأنجي ما لم سمر الأنجي فتا رحمة للعالمين يعني من الجن والإنس كمتعني للجن وقيل من جميع الخلق للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب rahama ne ke nan ga kowa ko rahama ga mumini saboda ya zama da shari'a rahama ga munafiki saboda ba a kashe shi ba an kyale shi tukunna kamar yadda ubay bin salul ubay bin salul shine ya faɗa mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam an fita yaki yake cewa dama ana cewa ka kiwa ta taron kai cinye ka mutanen nan ba su ne sun zo sun mamaye muku gari sun kafa kaza sun zama yan gari sun kwace yan gari kaza to in muka koma madina sai yan gari sun fitar da baki kun ga ce aqidar fada da baki aqidar kafirai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina ba ko Abubakar ba ko Usman ba ko Ali ba ko majansa duk ya zo da kuma biya baki to sai suka ce yace ai la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zmu min al-adalla in mun koma cikin gari sai mun fitar da baki waɗanda suke kaskantattu mu kuma mu ne ma'aikata 'yan gari yan asalin gari kagan yana lakin duk alaman inda rasulullahi hatta yan kwaru ya tara yan gari ya ce ku kuce ba ba ku kuɗi kuce ba ku wurin baya kada ku ƙara ce da wani ba ku har sai bala'i ya sa sun gudu sun bakar ga shi akidar munafikai ko wani sahabi ya je zo ga wannan sallallahu alaihi wasallama sai a nan kudade salama bai zai karɓi magana ba saboda bai kamar jita jita da tunan mutum da ya ne sahabin da ke zuciya ta ta dinga kokona ni na ji ya faɗa amma na faɗa ba a yi jawa sai Allah ya saukar da aya هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون سل لا يفقهون سل لا يعلمون ألا يقول المتعين لفكر وأن الكويت في النساء سنة لا يفقهون أبوكم لن لا يعلمون فسن يقول ما في رفعين shi ne ɗansa da ya ji labarin sai je ja uba a bakin gari ya ce ba za ka shiga madina ba sai da izinin annabi kai ne kace wa annabi kaza kai ne kaskantacce annabi ya maka irin wannan kwanan kuke so kun nuna annabi irin wanda abdullahi bin abdullahi bin ubay bin sulul ya wa baban baban sai ya saba annabi zo cire shi ke kai kace wa annabi kaza kaza kace wa sahabbai kaza tsaya a nan kai ne kaskantacce shi zai shi ne madaukaki kuma ke da izinin sa za ka shiga gari ya tsaya da takobi a kansa sai da aka dace tambura da ba ta ce ga Abdullahi dan sahabun ka ya sani babansa Abdullahi ya ce ba zai shiga gari ba sai da izinin ka ka zai shigo ko ba ka shiga ba na kuna yin salama ya ce a gaya bane shigo to kun ga ahalin sunna ke wa rahmatan lil kafir bi ta'khir al qada kuma jin kai ne da kafiri saboda azaba ba su zo masa ba kafiran da da su saba annabawa su nan take sai a halaka su amma su an dinga kashe su ne kadan kadan wannan kuma rahama ne قال ابن عباس رضي الله عنهما هو رحمة للمؤمنين والكافرين إذ إذ أوفوا بما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة yake rama ne ga mu'minai kuma rama ne ga kafirai domin an kiyaye su daga abin da aka yi wa al'umman su da suka karya ta manzanni wa hadiya anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala li jibril alaihi salam to tun da yake hukiya malamai suke ce ba samu isnadin hadisin ba shi yasa shi ma malamin ya rawaito shi bi sigatit tamrid sigar tamrid shi ne an wajen abu da hukiya ko ruwiya ko mutila to irin waɗannan ka gan shi to malam bai samu isnadi ba kenan sama magana tana da daɗi a faɗe ta kun bai samu isnadin ta ba sai ruwan yau shi bai sigar tamrid yace hukiya annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala li jibril alaihi salam hal asabaka min hadhihi rahma shay'un kai ma rahmar nan ta shafe ka qala na'am kuntu akhsha al-aqiba فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم عليه yace ramadan ta tafe ke yace kwarai da ina jin tsoron karshe na amma sai na samu nutsuwa na samu kwanciyar hankali sai saboda yaban da Allah ya mutu yake cewa ziku wajen ma'abocin karfi inda zul'arta a wajen ma'abocin al'ashi makimin wanda aka yarda da shi ne muta'in abin yi wa biyayya ne samma أمين كما أتن أمتشين روي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين أمن شيك لك أغريكا لجماعة المتادامة تسيت أي ذكا أنا مثل ذكا لا مثل من إيقظ ثلاثة ذي أي إنما وقعت سلامته من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم su waɗanda suke dama sun samu amincinsu ne saboda karrama su da Allah ya yi wajen yi wa annabi biyayya domin kuma kai annabi biyayya ba za ka samu ba za ka shiga cikin ashabul yamin ba ta ce na ashabul yamin sun samu zama ashabul yamin ne saboda me saboda biyayya ga annabi wa qala ta'ala Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجته الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويدرك الله الأمثال للنار والله بكل شيء عليم وأن الآية إمام القرطبي يعني دوم يعني أكثر من آية وأنا ابن كثير mai neman bayani cikakke a kan ayar to sai kuma wancan tafsiran guda biyu ibnu kathir da tabari da kuma imam al-qurtubi duk sun yi dogon bayani a ciki dangane da tafsirin wannan aya to shi ne yake a Allah nuru samawati wal ard Allah shine ya haska ko shine hasken sammai da kasa to ma'anan hasken mai haske yake nufi a cikin alqur'ani haske ya zo da ma'anan wahayi ya zo da ma'anar shari'a ya zo da ma'anar qur'ani ya zo da ma'anar musulunci ya zo da ma'anar gaskiya ya zo da ma'anar amana shine anan wato tafsirin a tafsirin kalimar rahman tafsirin al-kalimar rahman fi tafsirin kalamin manna na allama shek abdurrahman sa'adi yake cewa a ƙarƙashin wannan aya Allah nuru samawat wal ard al hissi wal ma'nawi da Allah yake Allah shine hasken sammai da ƙasa to yana nufin hasken sana biyu ne akwai al hissi hasken da ake gani da ido akwai al-ma'anawi hasken da sai dai ka ji shi a zuciyarka hasken imani kenan ko da hasken shari'a da hasken bin sunna da hasken musulunci wannan ma'ana ne akwai kuma hasken da kake gani da ido shine hasken ne ga shi duk muna gani hasken fitila hasken rana hasken wata ko da suke ala shamsa wal qamara wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sinina wal hisab shi ba mu kira ta zo Allahu nuru samawati wal ard wata kuma ta zo Allahu nawwara samawati wal ard hada wata ta zo wata kuma Allahu munawwiru samawati wal ard kira wai sun zo iri daban-daban to sai ke al-ma'anawi wal hissi وذلك أنه تعالى بذاته نور Allah haske ne wajabu nur sannan tsarin da ya shiga tsakanin mu da shi ba ma ganin sa haske ne annabi law kashafahu la ahraqat subahat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min qalbi idan Allah ya yi wannan hasken duk abin da ke konewa ke gaba shi haka yake cewa yace da annabi ne Isra'ila aka ce yake nurin annaba rawa har ce ne ya shiga tsakani na da shi wannan hakan shi ne zai da mai ijani da ka jawarsa nur da shi ya tsaye wannan ba a gani وبه ابتلى العهد والكرسي والشمس والقمر والنور وبه ابتلى الجنة وكذلك المعنوي يدعو إلى الله أتحكم كما فكتابه نور وشرعه نور والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات ولهذا كل محل يفقد نوره فصم الظلم ثم يعصر دي inda babu haske to an shiga bala'i zaka shine ma'anar haske a nan gurin shine haske kala biyu haske alkitti da kuma haske almalami duk abin da yake da haske to Allah ne ba shi hasken shi ne ma'anar na shari'a da kuma haƙƙi wanda yake na wato ma'ana to sai da mafalurin shi misalin haƙƙensa hibin wasu ce yana komawa kan mulai wasu ce yana komawa kan Allah wasu ce yana komawa kan mulini wasu ce yana komawa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya da kasiri ya ka a cikin tafsirinsa mafalurin ai nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam haccen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi da shi na alqur'ani da sunna da shari'a da musulunci shi yasa Allah ta'ala duk inda ya kira wa hakki a cikin alqur'ani gurare ne wajen guda 48 za mu karanto su mun zo aya can gaba insha Allah su guraren gaba ne don ku san ma'anar hakki a cikin alqur'ani ma'anar da yake dauka قال سهل بن عبد الله المعنى الله هادي اهل السماوات والارض tunda haske yana ɗaukar ma'anan shari'a to ana nufin Allah shi ya shiryar da sammai da kasa suke tafiya a kan tsari inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula kuma qala maqal nuri muhammadin misalin hasken annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya koshi da shi in kana mutawda an cikin aflari lokacin da yake abin ajiyewa a cikin mahaifa ka mishkati kamar fitila ce sifatu hakaza wa arada bil misbahi qalbahu yana nufin hasken zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam wanda muka faɗa cewa an ce an wanke ta an kuma zuba mata shari'a da haske kamar yadda zuwa wancan hadisin sahih wa zujajar kuma kamar kwalba ce ko gilas sadar ko ana nufin kirjinsa ai ka annahu kawkabun turri ya zama kamar wato wato kawkab tauraro ne turdiyin mai haske kamar kwal kamar lukulmi lima fihi min al-iman wal hikma saboda an cika zuciya annabi da haske da hikima an cika ta da imani da hikima imani kuma da hikima da ana kira su ne ana kira su ne haske yawma ta'lamuna yas'aluhu bayna aydihim يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم قيل ادخلوا وراءكم فاجتنبوا نورا من لم يجعل الله له نورا فما له من نور يوقف على كل من شجرة مباركة daga bisha mai albarka ainihin nuri Ibrahim alaihi salatu wa salam daga hasken annabi Ibrahim wanda daga nan ne suka san sai wannan ma da mafi da shajaratu mubaraka an buga misali da wannan bisha mai albarka ita ce shajaratu zaitun kawai ya samu zaitu ma ya zaitu shi kansa wato ainihin wato abin da ma saboda kyansa da haskensa in ka gan ce ka dauka a kunne أن تكون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تدين للناس أن تبقى أنه لا بد تبين لمتعه قبل كلامه كأمي مجانا فهذا الزيت حتى نمان وتبتل يجي وقد قيل في الآية غير هذا wannan ɗaya ne daga cikin tafsirin da aka wannan aya amma da tafsiri ya kai kala kala an guda takwas shi ta mutum tafsiri kala biyu ne akwai tafsiri bil ma'qul akwai tafsiri bil rabbiyal ra'ayi wannan tafsiri bil ra'ayi ne tafsiri bil ra'ayi shine ka kalli aya ka fassara ta gwargwadon fahimtar ka in a farka falaka ajrun barakai wa in a farka falaka ajrun wahid haka nan kuma tafsir bil ma'qul ya kasu gida hudu akwai tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bis sunna ba akwai wani tsakanin at-tafsir an-nawawi da at-tafsir al-qur'ani bis sunna at-tafsir an-nawawi shine annabi ya fassara ayar da kan at-tafsir bis sunna kuma akwai wani hadisi da yake yana da alaka da ayar ka fassara ta da shi kuma akwai bambanci ka ɗauko wani hadisi da kake ga yana da alaƙa da ayar ka fassara ta da shi yana da bambanci kuma ce annabi ne da kansa ya fassara ayar da wannan hadisi za ka akwai at-tafsir an-nawawi akwai at-tafsir bis-sunnah at-tafsir bil-qur'an tafsir al-qur'an bil-qur'an tafsir al-qur'an bi aqwal as-sahaba tafsir al-qur'an bi aqwal at-tabi'in tafsir al-qur'an yurju ila kutub al-lugha al-muwaffaqa fasara qur'an da komawa cikin tsabar larabci na tafan da aka aminta da su to wannan yana karkashin tafsiri وقد قيل في الآية غير هذا أقول تفسير بالرأي هو تكاو فهمت رأيك جم كاو ما التفسير والمفسرون محمد إسرائيل في جنة مجلد يو da kuma ko ka koma su al-itikar fi ulum al-Qur'an na Imam Suyuti ko ka koma su al-Burhan fi ulum al-Qur'an na Imam Zarkashi ko ka koma cikin at-tahdir fi ilm al-tafsir na Imam Suyuti duk da wannan ko ka koma cikin wato mabahis fi ulum al-Qur'an na Sheikh Manna Al-Qur'an duk za ka samu bayani waɗanda suke bayani ƙarƙashin wannan وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضوع نورا وسراجا منيرا ألا يكره حكي لفتلا من حكي قال الله تعالى جاءكم من الله نور وكتاب مبين حكي يا مؤمن لأن لكم للتاج وليك بينني وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حقيقة من أيك kana shaida mai bushara mai gargadi wa da'iyar ila Allah kana kira zuwa ga Allah da izini da izinin Allah wa sirajan munira da kuma fitila mai haske wa min hadha qawluhu ta'ala alam nashrah laka sadrak shin bu yarwata kirjinka ba kun ga anan abu ko akai masa in shirahu sadari da wada'ul wudri da kuma rafu zikri duk waɗannan darajoji ne ba jama'a da aka ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam إلى آخر السورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لنرى تفسير وأن الآية يقوم أكتب الله البيان في إيذان القرآن بالقرآن لشيخ عبد الشنجيدي وأن الماجد الرئية محمد يكارثة ya yi wajen shafi kusan takwas a kan tafsirin a nan shahara kawai nan za ka fahimci isma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a ko kun da biyu da za mu zo da su mun zo karkashin babu isma dan za ku san ko kun da biyu sallallahu alaihi wasallam ala ummati haƙoƙin annabi akan al'ummarsa shida daga ciki don ku wuce karanta wannan littafin fatan mu kafin gama karatun littafin nan kowane musulmi ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙoƙinsa da suke kansa shida daga ciki su ne ake gabatarwa na ɗaya imani da shi da dukkan abin da ya zo da shi na ɗaya na biyu abin da yake ayi ayi abin da yake a bari a bari a abin da yake ayi ayi na uku abin da yake a bari a bari na uku abin kawa Allah da shari'a na biyar a toshi fiye da yadda muke son ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu da shehinanmu da waliyanmu da wanda muka haifa da wanda ya mu da duk duniya gaba ɗaya na shida dukkan labarin da ya bayar ko akan Allah cewa Allah ya fito wani akan al'arshi ko ya bayar akan za a yi tashin alkiyama kaza zai faru ko ya faɗi labaran abubuwan da za su zo na gaibi ko wanda za su zo ko wanda suka wuce to mu gaskata labaran gaba ɗaya ba tare da tsayawa wani tawili ko kaucewa ba ko wani kauce-kauce ko wani bauta-bauta ko wani rafaraje ko wani sunkuye-sunkuye ko wani ainihin wato fana-fana ba. Musallama to wani abu shida don shi muke karanta shi ba kowa ya kamata ya rike manufa na ɗaya don a ƙara wanda suka yi imani da annabi su ƙara imani da shi mu da muka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam mu ƙara imani da shi ko mu kira waɗanda ba su imani da shi ba kafirai da mamuzawa da sauransu kuma su zo su yi imani da shi kaga ɗaya kenan na biyu don su hukumanninsa abin da yake yi ne na uku don mu hadu da hanyarsa abin da annabi ya hana mu hadu mu daina na hudu don mu bauta wa hanya da shari'arsa mu sa shari'a annabi a cikin rayuwar mu gaba ɗaya na biyar don mu so shi fiye da yadda muke son kowa a duk duniyar nan na shida duk labarin da ya bayar da kasa wannan su ne dalilin da ya sa aka wallafa a shifa kenan ko kuma dalilin da ya sa muke karantawa ne to kun da kenan ma manufan mu da manufan ne a shifa ta zo ina ta zo daya ila akhir sura sharraha wa sa'a yana nufin yayin wata wal muradu bi sadr munad al qalb قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعه بنور الاسلام ليس ادم لا شرع ويا يوم في الجنة ليه حتى مسلمشي وقال سهل بنور الرسالة ده حتى منزلشي وقال لمثل ملأه حكما وعلما يا تلك الجنة ده حكمتي ده علمي وقيل معناه ألم يطهر قلبك بقلبك زوجيك بقى حتى لا يقبل الوسوسة هل وسواسي باية جالسي ما إلى زوجيك مثل هذا بقى كان أو وسواسي زوجيك أنه بقى ووضعنا عنك وزرك ko muka sarriyar da wuziraka nauyin da hanka da barinka allazi an qada zahara wanda ya nauyi a bayanka wa ila ma talaba min zambika ya'ni qabla nubuwa kun ga wannan shi ma fassara ne wani yace ana nufin in ma yayi wani sako ko yayi wani laifi kafin aiko shi to an yafi balle ma da ba wa ila arada istiqala ayyamil jahiliya wasu na nufin nauye-nauyen abubuwan da suke ta fata ma da suke ta damu a zamanin jahiliya وقيل أراد ما أتقن ظهره من الرسالة حتى بلغها wannan shine tafsirin da yake nauyin abin da ke kansa na manzanci Allah zai taimaka masa har ya isa da shi wannan tafsir har ya wanta ne ko to amma dai tun da an faɗa shi ma dai kawo duk mai zaki da kila kila kila hakamu al-mawardi wa kullu minhu wa qila aqalna ka wa laula zalika la aqalat adh-dhunub dhahrak hakamu samarkandi haka wani malamin ya kaito cewa mun ba ka hikima ma'ana mun tsare ka mun ba ka kariya da ba don haka ba to da sai wani zunubi ya zo ya hau bayan ka yi maka nauyi a baya sama Allah ya ya tsare ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rafa'na laka dhikra kuma muka ainihin wato ɗaukaka ko muka girmama ko muka wato nan abin nan ɗaukaka matsayinka ta yadda قال يا ابن آدم بالنبوة أن أوكت مدين كنيد أن وقيل إذا ذكرت ذكرت معي إن أنكراني هي ما أكراك شنو نيجي وغر عليه للنبوة خاتم من النار مشهود ينوب ويشهد وضما إلى حكم النبي إلى اسمه إذا قالت الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد قال لي كده صلى اشهد ان لا اله الا الله تيجي اشهد ان محمدا رسول الله ان كان تجيا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله kaga Allah ta'ala ya ɗaukaka sunan manzon Allah ya ɗaukaka darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da kimarsa ta yadda ake kiran Allah a kira shi man yuti rasula faqad ata Allah sai Allah ya ce wanda ya bi shi innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah da kuma wannan shine ma'anar wa ma'ana da ta kira qala na ibnu adam bin nubuwati idza dhukirtu dhukirta ma'i min qawli la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah da wannan kalma shi ake shiga musulunci wanda ya ce la ilaha illallah to bai shiga musulunci ba sai ya tsara da muhammadun rasulullah ba zan bauta wa kowa ba sai Allah to da wata shari'a sai ka ce muhammadun rasulullah kuma na yarda annabi muhammadu manzon Allah ne zan bauta wa Allah da shari'a annabi da aka la ilaha illallah tana da bangare nawa biyu la ilaha illallah muhammadun rasulullah وقيل في الأذان والإقامة هو الذي يجب to wannan duka yana karkashin girmamawa da ɗaukakawa da Allah ya wajen sallallahu alaihi wasallama shi ne rage bayani cewa waɗanda suka nuna gawa ko kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sun a duniya Allah ya bada ɗaukar mataki a kan don kuma ku injiyi da sunna ku san mako ga hukumin ga wanda yake cewa a cikin sira ta ibnu kathir yace qala Allah ta'ala inna kafaynaka al-mustahzi'in Allah ce waɗanda suke maka izgili ko suke izgili da gemu ko suke izgili da ɗaga wani ko ake gaya musu Allah ya ce annabi ya ce su yi ba'a ko su yi dariya ko su wa masu bin sunnan annabi izgili Allah ya ce zan baka maganin su bari ka ji yadda abin ya faru قال سفيان عن جعفر بن اياد عن محمد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال المستهزئون وان استفاعوا النبي الجليل الوليد بن المديره والأسود بن عبد يقوس الزهري والأسود بن المطلب أبو زرع والحارث بن قطيع أيضا والعاص بن وائل السحري su shida din nan su ne waɗanda suka fara wa annabi izini in ya wuce da suka aka an yi wahayi ne ko ba yi ba ma'ana ya ake cewa da gewan nan ta haihuwa ko ka wuce da gewa ta wuce gewan nan ba a wajen annabi ka gani ko ka karanta a cikin mawaƙa imalikin ya ce annabi yana da gemu cikakke har ma da kurkura guda goma sha bakwai ila sha takwas ila sha shida a cikin gemun annabi sai ka aje gemu don kai koyi da annabi shi kuma wancan shi ma ya ce yana son annabi ya karanta a cikin hayatul islam cewa kawo rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffar jiya kawo rasulullah kaffar jiya sai isra'ila kenan wani malami ya ce musu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kafan lihiyati mai cikakken gemu ya kale ka haka ya zai yi da su da ya share ta ta yau yau ya san dai wannan bai kama da annabi ya sai ya ji kuma wani a kai ka san yaro in kace ayi abu fuskar ka zai fara kallon da kai kana yi to ko kun ce ku kuna san annabi waɗannan su suna kabarta sunna annabi sun ga annabi da gemu sun ajiye ko kun kayan kawa yara islamiyya annabi yana da gemu kuna faɗa da gemu kuna ake gemu yanzu idan annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya zo da wa kuka kuka ma da shi in ya kalli kamar wani zai ga yadda suka fiye in ya kalli mutu su zai ga inda ke mutu ya tsaya haka mata da hijabi ana mutu irgini matan annan suna da salama su kuma hafuka su mali biyar suke yi da ayat hijabi wai za ku aiki muhuna mata'a kafa da muhuna ne wara da hijab to shi ne a tahu jibril da suka yi ta irgini sai jibril ya zo fa shakamu ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ga waɗannan su ne mun ba'a na wuce suna yin izini fa arabu wali sai jibril ya ce nuna mun su ɗaya bayan ɗaya fa arabu wali sai annabi ya ce ga ɗaya can ya nuna wali da nuna mutira fa ashara jibril ila aka aka halibi sai jibril ya nuna wato jijiyar ƙarfar su ke kawo jini ta hannu sai nuna ta wakala ku fita an gama maka ne saurawa ثم أراه الأسود بن مصلب فأضع إلى عينيه sai jibril ya nuna idansa ya ce ko kinka ko shi ma za a gama maka ne saurawa sun ma'arahu harisa bin aisan fa amma ila batanihi sai jibril ya nuna cikin sai ce kaura shi ma za a gama maka ko kare ko kinka wa marra bi al'as bin waye sai ga hakin zai wuce fa amma ila akamatihi shi kuma sai jibril ya nuna kafin kafa sai shi kuma tana za a kashe shi وقال فتيته شيما أن قواله فأرمع الوليد يمنع وليد تو أن المراد الوليد جيد أن لا يكشف فأما الوليد فمر برجل خزاعة وهو يمشي نبلا له يقول له شيء كما هو من مسلم كريم خزاعة يرى أن يابا وتؤمن الكبير فأجل وسع إن جاش من جاش قواعد يرى سبع جاش فأصاب أكحله فقطعها sai jirgin ta kuma ce sai ta tsare hannun su sai tsinka masa jijiya hannu kawai sai jini ya taɓa rara a ɗauke ta a kai shi gida ya mutu kuma an ya gama masa da ɗaya wa amma al'akwar jina abu ya hu fara da tsira a cikin kurokun shi ko wannan sai wani wani ciwo ya fito a tsakiyar kansa wasu kuraje haka sai suka fashe suka dinga ruwa bin Abdul Muttalib fa aliya shi kuma wannan Aswad bin Abdul Muttalib shi kuma sai ya maka shi wa kana sababu zalika annahu nazala ta'ata samuratin ya zo da kashin wata bishiya ta magariya fata ala ya kone ya baniya ala ta da kwauna anni yace ya kuda ana kuna gode na ko samun abu a ido ba za ku taimaka mun ba kada ku ce an kashe ni فجعلوا يقولون تلك الكلمة ما أنا راجعة وهو الأخوة شيء هذا هو يرى كلهم فائدة يا كيف كان يا يا يا لا والله الأخوة إذا كلامنا طاولا الأخوة تشير بحتى هذه وترجمة أما الحارث بن أيضا فأخذه الماء الأصفر في بدنه تجد سيكون بريء صار ويشرب الماء حتى ينمو sai da kashinsa hatta faraja uzaquhu min fihi har kashin sai din da ta ta baki ya din da kashin ta baki amma ta nufa shi kuma abin da ya rike shi ke wa amma al-a bin wadi fa bayna ma huwa kadhalika yawman idda khala fi rijlihi shibra qatu yana tafiya sai wata kaya ta huda takalmansa ta huda kafa sai gurin ya kule kafa ta huda ya kuncin haka da haka ya mutu حتى امتلأت منها حتى امتلأ منها سوادا to wannan shine hadisin da ya inganta akan mutahiina hadisin yana nan a cikin dalailul nubuwa na Imam al-Baihaqi haka nan Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin al-Awwal haka Ibn Majah wanda ya rawaito shi haka Abdiya a cikin Muqtara haka Ibn Jarir ya rawaito shi a cikin tafsiri daga Sa'id bin Jubair haka Haytham ya rawaito shi daga Abdullah bin Abbas haka nan tabarani ya rawaito shi fil awsat daga Muhammad bin Abdul Hakim ne samu ne inna ka tsana ka mutane za ka duma su injili da kunna su ma kuma su kenan abu na kashi Allah ya kuma mai kuna ne bayanin da kuke da cewa kura ta yi magana da mu shi ne wani ya rubuto ko ga mu kura ta yi magana ita ma ta tabbata annabi Muhammad manzon Allah gashi na wannan مواقف القرآن إلى رواية ابن حبان يا حديثنا باب شهادة الذئب بنبوته باب ينون كورا ما كايدد أن نبتع النبي daga abin da yake kuduriya ce wani mutum yana kiwo a wata unguwa sai kura ta bujiro wa tumakinsa sai mai kiwon ya zama yana tafiya sai bincike wannan wato akuya da kura ta kama sai ce alakata illa duk ya ɗan ce alakata illa ta kuma bai zuwa bai da rizikin ta abu za mu ilayya za ka shiga tsakani na da arzikin da Allah ya kawo mu fa kana bai al'ada da zi'ibun wa zi'ibun mu'min ala zalimi sai ta mamakin kura tana magana yukallimun na kura tana mutane magana imanin zi'ibun da rani sai kura ta ce wa shi ne kiwo ala uhaddithuka bi a'jaba min hadha bana ba ka labarin abin da ya wannan mamaki ba ha ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai da karratai yuhaddithu an-nas bi anba'i ma qad sabaka ga annabi san yana ba mutane labarin abin da ya wuce fasata raki sha'abu ila madina sai mai kiwon da kowa kuma shi ta zuwa madina fazawaha fi zawiyatin min zawayaha ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال الذئب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرأي قم فأخبره فأخبر الناس بما كان الذئب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الرأي sai kura ɗin ya ce ga yadda kuke da kura a bayan gari ya zo ya ba annabi labari ya shiga addinin musulunci manzo Allah yake kai gaskiya kura ta yi magana shi wannan shi ne kafu a cikin ibn ibada tana da wannan sai rubutun wani da zaka za ta samu wannan kisa a ciki sai bishiya ta ce magana ta kawo aka kira wata ta kawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da yake gaba babu shahadatu shajari wal qiyam halam in kuka jira wata ce babu mu'jiza za a zo da tsayi da yawa akan mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke dada nuna cewa lalle da muka cewa za mu kowa sai annabi ya rinje mu mu hakura ya ce wannan bayanin da zai kai har wani wani wasa da imanin ka amma wani wani wasa da imanin to Allah ya samu dace insha Allah wannan aka goma ha duk za a kawo wannan littafin shi yasa na gode shi dan fancan wanda ya rubuto ya shaida Allah ya samu dace ثم انفجر فجرة الجماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة to wannan ai ga shi nan ka karanto cewa wanda ya sallah kuma ya zauna ya ta ambata Allah ko karatun Qur'ani ko tafsiri ko ta'amini ko takadiri ko karatu kanan ko imani yayi sai harana ta fito wannan mutaranta ta cikin zalim ma'ad wanda isnadin sahabban ne mutum zai iya wannan ya zauna ya ta ambata Allah yana akwai fadalar yin haka amma ba wajibi bane wanda yake a malam ne ne ingancin bayani game da azumin arfa wanda za a yi ranar asabar da shi kuma shi ya zo ba a azumi ranar asabar sai na farilla ko mutum zai iya azumi sannan ya yi ranar asabar ya yi juma'a ya asabar ya haɗa su da Allah ba ya yi mata bayani sosai ai ba sosai ba ka ce za ka bayani sosai sai ya zama a ɗaya da rai domin ne abin da na karanta ma da abin da samu a cikin wato wannan littafin na ta'azibu sunan na ibn qayyim bayanin da ya ma aiko shi zan farkon mutiya da ke kusa da ba a wannan to ibn sayyid ya yi bayani shek albani a cikin tamamul dinna shi ma ya yi bayani sai ya zama waɗannan manyan malamai ne na musulunci sauran ko malamai ya kuwa wanda suka fi su da wanda ba su kai su ba kowa ya faɗa abin da zai faɗa a cikin wannan baki cikin kurulun salam da sana'an kusan duk wani littafi na hadisi in dai zo magana kan hadisin nan asabar sai ya hakai ko maganganu iri iri dangane da wannan hadisi da yadda za a haɗa shi da hadisai ɗan uwansa wasu ma malamai ta ce wannan hadisin masu ne hadisin da ya hana azumi ranar asabar abu